Allah ya jarrabi masu imani da waɗannan abubuwa dan Allah ya jarrabe mu'mini na gaskiya da waɗanda kuma imanin su ba na gaskiya bane to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka surar za ta gaya mana a ciki abubuwan da suka faru tun manzon Allah ma yana hanya har zuwa dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru irin abubuwan da munafikai suka rinka yi a wannan tafiyar na kokarin raunana musulmai na kokarin kawo rauni cikin tafiyar musulmai da kuma yada kareraki na jita-jita wanda suka rinka yi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan yasa Yahudawa da suka ji labarin irin wannan ƙarairaki da kuma mushrikai ƙureshawa da sauransu sai suka ga kamar lalle za a iya sake farwa musulmi ko za a iya sake afkawa manzan Allah da jama'arsa alƙawari da yake tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya na ba za a yaƙi ba sai suke tunanin ya kamata su warware shi to kafin su warware sai Allah ya saukar da suratu bara'a ta tabbatar musu ta gaya musu duk wata dangantaka duk wani sulhu wani zaman lafiya da aka kulle ko aka kulla tsakanin yahudawa ko tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mushrikai an warware shi babu shi to wannan yana daga cikin abin da wannan sura ta sauka don ta karantar sannan kuma ta yanke dukkan wata dangantaka domin daga saukar wannan sura ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada abubakar a matsayin amirul hajji shekara ta tara daga hijira ya tafi in an yi taron hajji a lokacin kuma taron aikin hajji kafin wannan shekarar mushrikai ma suna zuwa aikin hajji suna yin irin abubuwansu na jahiliya na shirka musulmai suna irin abubuwansu da alƙur'ani da sunan manzon Allah suka karanta kenan ana yi ame a cakuɗe kowa yana zuwa ya irin abin da yake yi daga wannan shekara Allah ya aiki wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abubakar a matsayin amirul hajji ya je ya yanke duk wata dangantaka ko kuma ka ce ya jagoranci musulmai waran mai waran ayyukansu na aikin hajji bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da abubakar sai kuma duman don Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tashin aliyu bin abi talib annabi ya bashi taguwarsa alƙaswa ya ce ya bi bayan abubakar shi kuma in ya je ya ƙarfafi aikin abubakar sannan kuma ya yi shela guda hudu a ranakun da aka fi taruwa a aikin hajji Aliyu dan Abi Talib yabi bayan manzon Allah yabi bayan Abubakar radiyallahu anhu Abubakar yana wani guri yaji muryar taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin kemar da yake a firgice yana tsammanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya biyo baya bayan manzon Allah ya aiko shi sai kuma ya ga Aliyu ne yake tafe Aliyu ya mika masa takarda na abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi wannan labarin abin da ya faru yana da saɓani entel da abin da ƙarerakin ‘yan shi a ke faɗa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tura abubakar ne awwala marra a farkon lokaci ya tafi ya jagoranci mutane wurin yadda za su gudanar da ayyukansu na aikin hajji. Kenan ba a tura Aliyu bin Abi Talib ya karɓi jagorancin Amirul Hajji a hannun abubakar ba. Ba a tura shi a matsayin an sauke abubakar an ɗora shi ba ba a tura shi a matsayin yanzu ba abubakar ba ne shi ne a an tura shi ya ƙarfafi abubakar sannan kuma da sabon saƙonni wanda ba a sanar da abubakar ba abubuwan da ‘yan shi'a suke yaɗawa cikin bayan an tura abubakar sannan aka tura aliyu bin abi talib waɗannan ƙarerake ne da aka ƙirƙire su ba su da tushe sai Allah madaukakin sarki ya ce mai bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen
Allah subhanahu wata'ala kamar yadda na faɗa ya saukar da wannan sura don a yanke dukkan wata dangantaka duk wani abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙulla na alkawari na zaman lafiya na zaman aminci tsakaninsa da waɗanda suke mushirkai a warware shi yanzu su su san babu wani zaman lafiya babu wani ƙulli na alkawarin a zauna lafiya tsakaninsu da manzan Allah babu shi kenan musulunci na iya yaƙar su a kowane lokaci a ko'ina su su kwana da wannan shirin idan da suna tunanin su warware alkawari da suka kulla da manzan Allah su aukawa musulmi musulmi ba su sani ba to yanzu an shelanta musu an sanar da su alkawarin nan da aka kulla babu shi babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya yakar su a kowane lokaci shi yasa ubangiji subhanahu wataala to sai ya bada sanarwa shi yasa wannan sura saboda tana da zafi bata sauka da bismillah ba saboda in ka dubi bismillah sai aka ce bismillahir rahman arrahim kenan cikin bismillah akwai rahama akwai jin kai duk da cewa wasu masu tafsiri suna cewa a suratul anfal surar da muka kare da suratul tauba sura ɗaya ne wasu ka ce a kowace sura sura ce mai zaman kanta bata sauka da bismillah ba me yasa musulmai suke karanta ta bila basmala annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta ta da bismillah ba da haka ita in ka zo karanta ta baka me baka bismillah haka ake karanta suratu baraa in kai ta'awuzi sai ka fara surata sai ka fara karanta ta in ma kai kare suratul anfali misali a ce kana karatun alqur'ani ka ƙare suratul anfal za ka shiga kuma suratu bara'a suratu tauba ba za ka shige ta da bismillah ba iyakaci kai abinda ake kiransa as-sattu shine al-waqf dunu tanaffusin wannan ya halatta ka tsaya ba kai numfashi ba ka ce wallahu bi kulli shay'in alim bara'atun minallahi wa rasulihi da haka Allah ce bara'atun minallahi wato barranta ai ma'ana yanke dangantaka warware duk wani abin da aka kulla yanke duk wata dagantaka min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa ila allazina ahadtum zuwa ga waɗanda kuka kulla alƙawari da su min almushrikin daga cikin mushrikai ma'ana a sanar da su ai wannan barranta ne daga dukkan mushriki daga duk wani alƙawari da aka kulla shi duk yadda alkawarin yake kuma daga Allah ne da manzansa Allah ya yanke manzan Allah ya yanke duk wata dangantaka duk wani alkawari da aka kulla shi tsakanin manzan Allah da mushirkan larabawa ko tsakanin manzan Allah da sauran alyahudu wan nasara min ahlil kitabi da haka Allah madaukakin sarki ya sanar da manzan Allah annabi mai tsira da amincin Allah ya tura Abubakar bayan abubakar ya tafi aka tura umar aka tura aliyu bin abi talib aliyu bin abi talib da ya je abinda ya sanar musamman a yawmul hajjil akbar ranar hajji mafi girma ita ce ranar goma ga wata sannan aka biyo da ayyamu tashrik kwanan sha ɗaya kwanan sha biyu da kwanan sha uku ya yi shela guda hudu a ranakun aikin hajji ranakun da aka fi taruwa ranakun da aka fi haɗuwa shela ta ɗaya shine daga wannan shekara ta tara daga hijira to kar wani mushriki ya sace kusantar dakin Allah mai alfarwa yanzu an yanke wa duk wani mushriki ya kusanci dakin Allah mai alfarma kamar yadda mushrikai suke zuwa su hajjin su irin ta jahiliya har ma su iya yin tsirara ko su ambaci abin da suke ambata a wannan lokaci yanzu an yanke babu wani mushiriki da zai kusanci masallaci mai alfarma daga wannan shekara ba wanda zai ƙara zuwa ya kusanci ɗakin Allah na biyu alubin abi ɗalib ya sanar kar wani ya sake ɗawafi a ɗakin Allah oryanan tsirara an hana daga wannan shekarar an hana alubin abi ɗalib ya sanar babu mai shiga aljanna a cikin waɗanda Allah ya halitta mutane sai wanda ya musulunta ba wanda zai shiga aljanna Allah ya haramta aljanna sai ga wanda yake musulmi sannan ya sanar da su wa man kana bainahu wa bain rasulullahi muddatin duk wanda yake da alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wani mudda zuwa wani lokaci da aka samar to an kasa shi kashi uku wanda lokacinsa bai kai wata hudu ba to an kara mar zuwa wata hudu iya aminci iya abin da za a tsaya shine wata hudu wanda lokacinsa ya wuce wata hudu a dawo da shi iyakarsa wata hudu wanda yake da alkawari tsakaninsa da manzan Allah amma babu alamar zai warware alkawari babu alamar ya warware alkawari kuma akwai amuntuwa tsakanin manzon Allah da shi to akai masa ajalinsa zuwa iya inda aka sa in ya kai shekara ma akai shi in ya fi shekara ma akai shi waɗannan shela guda hudu su Aliyu bin Abi Talib ya tashi ranar ne ranar goma ga watan Zulhijja yawmul hajjil akbar yayi shela in yayi yayi yayi in ya gaji sai abubakar ya tashi sai yayi yayi yayi yayi shi ma in ya gaji sai aliyu sake komawa haka suka rinka har tsawon waɗannan kwanakin dan me ayyamul hajji ne yanzu labarai kowa ya koma garinsu zai sanar da waɗannan shela guda hudu an hana duk wani mushriki ya ziyarci ɗakin Allah an hana yin tawafi a ɗakin Allah tsirara ba mai shiga aljanna sai musulmi duk wanda yake da alƙawari tsakaninsa da manzon Allah an warware shi an ba shi tsawon iya wata hudu idan kuma an amince da shi za a cika masa alƙawarinsa zuwa lokacinsa da haka Allah madaukakin sarki ce fasihu fil ard fasihu fil ard arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaya wa mushrikai fasihu fil ard ku tafi a cikin ƙasa zuwa duk inda kuke so aisiru aminina ku tafi kuna amintattu ayyuhal mushrikin ya ku mushrikai ku tafi kuna amintattu arba'ata ashhurin tsawon wata hudu ba za a yake ku ba ba za kuma a auka muku ba za kuma ku zauna cikin aminci cikin lafiya wa alamu ku sani lalle ku in ma kun yi nufin kaidi in ma kun yi nufin wani abu annakum lalle ku gairu mu'ajizillahi ba za ku iya kucewa Allah ba ba wanda zai iya kucewa Allah subhanahu wata'ala ma'ana wannan jinkirtawar da Allah ya muku ta wata hudu to kar ku dauka bayan wata hudun kuma za ku iya kucewa Allah a'a ba za ku bawaye Allah ba ba za ku kuce masa ba kuma duk inda kuke ubangiji zai cin maku wa anna Allah kuma lalle shi Allah mukhzil kafirina Allah mai kaskantar Allah mai walakantar da waɗanda suke kafirai ne a nan duniya Allah subhanahu wata'ala zai sanya a kama su su zama fursunonin yaki a kashe su a lahira kuma Allah ya musu tanadin azaba wacce take mai tsanani sai Allah ya ce mai وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم Allah ya ce wa azanu shelane sanarwa public announcement ne shelane sanarwa ne minallahi daga Allah wa rasulihi da manzansa ana yin wannan sanarwar ilan nasu zuwa ga mutane musamman waɗanda suke mushrikai yawmal hajjil akbar a ranar hajji mafi girma yawmal hajjil akbar ita ce ranar goma ga watan zulhijja domin a ranar ne ake yin mafiya yawan manasikal hajji a ranar alhazai suke jifan akaba bayan sun jefi akaba abinda yake gabansu shine yankan hadaya in an yanka hadaya abinda ke gabansu shine aski in an yi aski abinda ke gabansu shine tawaful ifada in an yi tawaful ifada abinda ke gabansu shine sa'ayi na ifada waɗannan abubuwa guda biyar a jere suke duk da cewar musulunci ya yarda at-ta'kiru ka jinkirta wani kafin wani kana iya ka jefi akaba in ka jefa akaba ka jinkirta hadaya ka jinkirta aski sai bayan kai tawaful ifada kai sa'ayin ifada wannan ba laifi bane amma dai waɗannan ayyuka a jere suke guda biyar jifan akaba hadaya aski tawaful ifada sa'ayin ifada to kenan wannan ayyuka da suke da yawa a wannan rana shi yasa aka kira wannan rana mai yawmal hajjil akbar ranar hajji mafi girma annallaha lalle Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu lalle Allah ya barranta ma'ana ya yanke dukkan wata dangantaka ta aminci ta sauki ta sassauci tsakaninsa da mushrikai wa rasuluhu haka ma manzansa ya yanke dukkan wata dangantaka ta sassauci ta aminci ta sauki tsakaninsa da mushrikai ana sanar da mushrikai wannan rana da aka yi wannan shela to an yanke dukkan wata dangantaka fa in tubtum sai Allah ya ce wa mushrikai amma idan kuka tuba daga kafirci kuka dawo zuwa ga tauhidi zuwa ga ta Allah to wannan fa huwa khairul lakum ya fi muku alkhairi idan kuka tuba kuka daina shirka kuka daina hada Allah da wani ya fi muku alkhairi da ku zarce cikin hada Allah da wani cikin yin shirka cikin sabawa Allah subhanahu wataala ku zauna cikin bata in kun tuba to fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum idan kuka juya da baya kuka ki tuba kuka ki karbar addinin musulunci kuka ki karbar abinda zai raba ku da hada Allah da wani fa'alamu ku sani annakum lalle ku gairu mu'jizin lahi wallahi ba za ku ba wa Allah ba ba za ku kubce wa Allah ba matukar kuka zarce akan bata akan zalunci akan hada Allah da wani to ku sani ba za ku buwayi Allah ba wa bashirin ladina kafaru kayi wa waɗanda suke kafirai bishara bi azabin alim da azaba wacce take mai radadi duka waɗannan abin da suke nuna mana musulunci shi ne yake ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci a kowane zamani a shirye yake wajen taimaka wa musulmi da musulunci in kaga musulmi da musulunci ba su samu taimakon Allah ba to sharaɗin su samu taimakon ne bai cika ba sharaɗin su samu taimakon shi ne bai cika ba amma idan sharaɗin ya cika Allah subhanahu wata'ala zai cika alkawarinsa duk yadda muke a wannan zamani matsalan kasan dai darajarmu da ƙimarmu da matsayinmu da matsayinmu a wurin Allah ba za ka kwatanta shi da daraja da matsayi na sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban manzan Allah su ne mafi kololuwar daraja su ne mafi kololuwar kima su ne mafi kololuwar matsayi su ba Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi Allah madaukakin sarki ya taimake su a badar Allah ya ba su nasara a badar saboda sharuɗan ya taimake su sun cika idan sahabban annabi za su dawo Uhud a samu saba umarnin manzan Allah a samu rashin dogewa tsayuwa akan abin da manzon Allah ya tsayar da su sai Allah ya jarrabe su saboda wannan saba umarni saboda wannan rashin jurewa da tsayuwa akan umarnin manzon Allah yaya kake gani mu a wannan zamani wanda sabawa Allah ya zama ba musulmi ba arni saba dokokin Allah ya zama ba musulmi ba arni baka isa ka dauko wani laifi babu wani laifi yanzu da za ka ɗauko shi ƙwaya ɗaya tak a ce arna ne suke musulmi ba sa yi babu shi ma babu shi zinace-zinace musulmi suna yi arna suna yi shan giya musulmi suna yi arna suna yi e sata musulmi suna yi arna suna yi fashi da makami bandis musulmi suna yi arna suna kai in ka ɗauko shirkar kanta masu da'awar musulunci suna nan suna shirka suna haɗa Allah da wani suna roƙon wani ba Allah ba suna kai bukatunsu zuwa ga wani ba Allah ba suna nema a wurin wani ba Allah ba suna bautawa wani ma ba Allah ba irin wannan abu in yana faruwa a cikin musulmi yaushe kake tsammanin taimakon Allah zai zo musu yadda suke tsammani irin yadda ya je wa wa'ancan irin yadda taimakon Allah ya samu waɗancan ya same mu bayan su ma an jarraba su saboda ƙanƙanin sabawa don ya zamanto mai izina a gare mu da haka alkawarin Allah yana nan a kowane lokaci Allah zai taimaki musulmai zai taimaki musulunci in sun cika ne sharruɗan Allah subhanahu wata'ala ya taimake su Umar ɗan Kaddabi idan ya tura rundunar yaƙi yana gaya wa ka'idu jeshi ya ce ina ahamma amurkum indi as-sala kun ga mafi girman al'amarinku a wurina shine sallah inna ahamma amrukum indi as-salatu mafi girman al'amarinku da muhimmanci a wurina jagoran musulmi na wannan lokaci yace as-salatu ita ce sallah musulmi ya tafi filin daga ana kiransa ana jin kunnansa ya kiyaye sallah ya tsare sallah wasa da ita zai iya zama masa matsala a wurin yakin yau ya kake ganin mutane suke da sallah saman matasa ga ko wanda kwata-kwata ma ba sa sallah kwata-kwata ma akwai wanda ba sa sallah ko wannan satin ina ganin mun je mu ƙauyen ran juma'a mun je mu zarami wazi muke magana ni da Dr. Abdullahi Muallim yake ce a ka duba mu a unguwar mu yara su zugo masallaci in an kira sallah su taho su alwala suna ta abinda ba masu ashe wayan nadin na Allah ne saboda mun zo muka ga yara wani ma ya kai shekara goma wani ma zai kai sha ɗaya an kira sallah yadda ka san an hura usur ba abin da ya dame su ba wanda ya je sallah kuma dugari ba wanda ya musu fada ga sunan burjik har malam imam ya ce musu ni kuma kwa sallah ne sallan nan kuma tana da matukar muhimmanci in mutumin da yake da filin daga ba a ɗauke mar sallah ba an kuma ja hankalinsa ya lura da ita to ya kake gani idan mutane suka watsar da sallah suka keta alfarmar sallah manya-manyan mutane da shekaru da komai ba sa sallah ya kake ganin zaman dangantakar al'ummar mutane zai kasance da ubangijinsu da haka Allah madaukake ce wa bashirin ladina kafaru kuma kai wa waɗanda suka yi kafirta kai musu bishara bi azabin alim da azaba wacce take mai radadi Allah ya sanya ai musu bishara istihza'an bihim dan me dan izgili ne a gare su sai Allah ya ce me إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين سأل الله يتعي إلا الذين آهدتم سيدي وأنندكم قل القوري من المشركين لكتكم مشركين كما تندكم قل القوري دسوء su ba su warware alkawari ba sun cika alkawari da suka kulla tsakaninsu da manzan Allah babu wani alamu da yake nuna za su warware alkawari babu wani labari da aka ji na shirye-shiryen za su warware alkawari ce sa ma Allah ce sun malam yanqutukum shay'an sannan ba su warware muku wani abu ba na sharuɗa da aka gindaya lokacin da ake kulla alkawari tsakaninku da su an sa sharuɗa akwai sharaɗin kaza sharaɗin kaza sharaɗin kaza waɗannan sharuɗa da kuka gindaya lokacin da kuke ƙulla alƙawari ba su warware muku wannan sharuɗa ba walam yuzahiru alaikum ahadan kuma ba su taimaki wani akan ku ya yaƙe ku ba ba su je sun haɗa baki da wani ko sun ba da labarinku ga wani ko sun ba da wata kafa ga wani ya shigo ya yaƙe ku ba ta hanyar taimakonsa taimakon nan na makami na magana ko na miye ba su yi ga wani ba sai Allah ya ce fa'atimmu ilaihim ahadahu irin waɗannan su kan ku cika musu alƙawarinsu ila muddatihim har zuwa tsawon lokacinsu ko da alƙawarinsu da aka yi na a zauna lafiya ya kai shekara ku cika shi ya kai shekara ko da alƙawarinsu ya fi wata hudu da aka ambata ku cika musu ya kai wannan wata hudu wannan fa kaga musulunci kenan idan wanda yake musulmi ya kulla alƙawari da wanda ba musulmi ba kuma wannan wanda ba musulmin ba ba a samu warware alƙawarin daga wurinsa ba sai musulunci yake jan hankalin wannan musulmin lalle lalle ya cika wannan alƙawarin ya tsare alfarmar wannan alƙawarin to ya idan musulmi da musulmi suka kulla alƙawari tsakaninsu ya kamata ka ga girman abin idan wanda ba musulmi ba ka kulla alkawari da sai aka ce ka tsare alkawarinsa kuma wannan fa kar mu ɗauka a can ne ko a yanzu musulunci bai yadda na kulla alkawari da wanda ba musulmi ba wannan alkawarin babu wata alama shi zai warware shi ko zai taimaki wani a kaina ko zai taimaki wani akan addini na ko zai yi suka a gare ni babu shi musulunci bai yadda ko wanda ba musulmi bane ka warware masa alkawari kasan wani sai warware alkawara sai kai rubuta shi arnan banza kai ma za ka iya zama musulmin banza yi inda za ka warware mar alkawari bayan kun kulla alkawari da shi da musulunci yana kira zuwa ga cika alkawari kenan wannan aya tana nuna mana mahimmancin idan aka zauna aka kulla alkawari a cika shi in ka ga mutum an zauna ya tafi ya je warware alkawarin da aka yi ba mutumin kirki ba ne in za a warware to a samu mai a samu jawabi kafin lokacin warware shi da haka Allah maɗaukakin sarki ce fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu takawa ai ma'ana yana son masu tsare alƙawari Imam al-Baydawi yace lalle wannan nuni ne lalle wannan fadakarwa ne akan cewar cika alkawari min babu takawa yana daga bangaren a kira mutum mai takawa to a samu yana cika alkawari abdullahi dan abbas ya nuna lallai mahimmancin cika alkawari yana daga cikin abin da yake tabbatar da musulunci mai musulunci yana daga cikin abin da yake tabbatar da musulunci mai musulunci yau mu ko mun waye gari musamman ma 'yan siyasarmu su warware alkawari ma cikar iya siyasa ne in ka yi alkawari da mutum kana da yaƙinin kana da yaƙinin ba za ka cika ba wallahi wani babban mutum babban mutum fa in an ce ma babban mutum kan a ya kamata ka gane babban mutum ko musamman a duniyance ko a gwamnatance ko a siyasance ko a sarauta aka ce ma babban mutum kuma aka sake ce ma babban mutum wata rana muna wata magana da shi sai ambaci wani ɗayan kuma babba ne ya kai matsayin ƙololuwa irin wanda ake riƙewa a jiha sai ya tashi yi wata magana a wani taro da aka kare taron da following da suka haɗu sai ce masa your excellency jiyan nan kace kaza kaza ka manta da kaza kace kai rabu da su in iska in ba ka wata ya za a rabu da su lafiya kaga da saninsa ya faɗa fa kuma ya tabbatar ba zai yi ba ya kuma ɗauki alkawari kuma ya haɗa abin da sunan Allah. Kaga wannan, wallahi ba ƙaramin laifi ba ne, na farko warware alƙawarin kansa laifi ne mai girma barantana wasa da sunan Allah wa qad ja'altumullaha alaikum kafila in ka rantse da Allah ko ka faɗa abu sai ka sa Allah kamar ka sa Allah shine mai lamuni ka sa Allah shine kamar mai shaida a tsakaninku sai ka zo kuma ba za ka yi ba wannan babban al'amari ne yana nuna wato rashin musuluncin musulmi sai Allah ya ce mai فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Allah ce fa'idan salakal ashhurul hurum idan waɗancan watanni masu alfarma nan ma'anar watanni masu alfarma ana nufin alkawari da aka kai shi tsawon waɗancan watanni hudu ba ana nufin waɗannan ashhurul hurum na shawwal Zulq- zulqa'da zulhijja da kuma almuharram ba Mm, ana nufin watanni masu alfarma anan ana nufin kullu alkawari da aka yi da Allah ya ce an ba su wata hudu to waɗannan wata hudu su Allah yake rifarin anan da ashhurul hurum ma'ana idan wannan lokaci da aka ba wa mushrikai na su yi tafiya a cikin ƙasa su zauna cikin aminci su zauna cikin tsaro su zauna babu tsammanin aukawa daga musulmi idan waɗannan watanni guda hudu suka wuce suka ƙare sai Allah ce faqatul mushrikina ku yaƙi mushrikai aiku wajadtumuhu duk inda kuka same su uqtuluhum ku yaƙe su fi ayyi makani a kowane guri au zamanin ko kuma kowane zamani a hillu ne ko kuma a gurin da an haramta ko ina ne kuka samu mushriki ku yaƙe shi wannan ya sa an cusawa mushrikai na wancan zamani tsoro a gaya musu kuma musulunci da musulmai suna da tanadi suna da shiri su yaƙe su a kowane lokaci ma yau musulmai ne ma suke nema zama abin tausayi a duniyar Allah nan hasali ma yanzu renin wayo ma yayi yawa a musulmai da musulunci renin wayo daga kasashen waɗanda ba musulmi ba wallahi yayi yawa a musulmai da musulunci kwanaki aka ce akwai christian genocide a Najeriya yanzu an dawo ma ana cewa wani ya je yana gayawa Amerika sai Amerika ta zo ta jihohi goma sha biyu na arewacin Najeriya da suke yin shari'a a hana yi. Sannan kuma shi constitution ɗin Najeriya ya ce ya yarda a matsayinka na ɗan ƙasa ka zaɓi irin addinin da kake so. A tsarin Najeriya in ka ce wannan filar ita ce abin bautarka a wurin gwamnati ba kai laifi ba sai ka ci gaba da bauta fila. idan na ce Allah Ubangiji mahalicci makaɗaici wanda ba wanda ya cancanci bauta shi shi shi ne Ubangiji na ban yi laifi ba kuma ina da damar na rayu tsarin da addini na ya ce rayu tsarin da addini na ya ce rayu rayu a wannan tsarin to idan kenan aka zo aka ce ni ba zan rayu yadda addini na ya ce ba kenan ni ba ni da freedom of religion me yasa baka da freedom of religion saboda kai ne kawai musulmi ko ko musulmi ne kawai bashi da freedom of religion renin wayo ne wannan daga waɗanda suke ba musulmi ba to me ya jawo irin wannan abubuwa ɗabi'un musulmai ne ɗabi'un musulmai a duniyar yau wallahi shi ya jawo aka rena musulmi ake kuma rena musulunci ake kokarin ma yi wa musulmi da musulunci takakka makar ku manta wallahi ka dubi tarihi ko ba zamanin sahabbai ba ko baya baya nan an yi dauloli na musulunci wanda a sun yi zamanin da ba mai daga musu yatsa a duniya an yi dauloli na musulunci masu ƙarfi wanda an yi zamanin da ana da daulolin musuluncin da wasu ma daga cikin kasashen turan turan nan a karkashin su suke ka dubi daular da ake a Turkiya daula ce mai karfi ta musulunci kasashen tura wannan da yawa da kake ganin su irin su Romania Bulgaria Czechoslovakia Czech Republic waye a lokacin duk a daular Turkiya suke musulunci ne yake tafiyar da su yake kuma wato sa musu ka'idodin yadda za a rayu duk da an barka kamar yadda musulunci in za ka zauna lafiya ba a hana ka addininka ba amma yau an wayi gari kawai kowa sai ya fito ya ce kaza wancan ya fito ya ce sai ka yarda da kaza wannan ma ya fito ya ce sai ka yarda da kaza yanzu kuma renin wayan ya kai ga har ana nema addinin kama a hana ka yadda za ka yi shi daidai Allah ya karya su da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kashe musulmi ai ku kashe mushrikai haifu wajadtumuhum duk yadda kuka same su Allah ya ce wa kuzuhum ku kama su mana ku mai da su fursunonin yaki wahsuruhum ku tsare su ai ihbisuhum ku tsare su ku hana musu mai walwala ku hana musu jujjuyawa a cikin garurukan su haka Abdullahi dan Abbas ya fassara ku hana su wato zirga-zirga wacce har za su samu sukuni wacce har za su samu walwala ku kuntata musu waka udulahum kull marsad kuma ku zauna musu ku tsare musu duk wata madakata da ake iya tsare mutun a jira shi yazo a kama shi ku tsare musu wannan haka Allah yace ku yi akan waɗanda ba musulmai ba babban laifin su ba ba karami bane ya kamata in kana musulmi karkana kwatanta laifin da aka ma da laifin da aka yi wa ubangijinka ka ɗauki girman laifinka ya fi girma akan abin da ake wa Allah in ka ɗauka wannan yanzu misali in ka ce wannan musulmi ne sai ka ce ka fifita shi ka fifita wani arni akan wannan shi musulmi sai ka ce me yasa sai ka ce a wannan shi arnan ai baya zagi na baya zagin kazana baya cin mutuncin kazana baya aibanta kazana to shi kuma wannan arnan yana aibanta ubangijin da ya halice ka da abda zagin da wannan musulmin masalan ka dauka ma musulmin yana zagin ka ka dauka ma musulmin yana aibanta ka da aibanta ka ko zagin ka da musulmi yake yi da zagi ko aibantawa da kafiri yake wa Allah wanne fi girma ai ba ba ma comparison wannan yace Allah yana da da wannan yace Allah uku ne duka ya fada wa Allah ubangiji subhanahu wataala ya fada cikin alqur'ani Allah yace takadu samatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu ha wa takirru al-jibalu haddan saboda me an da'u lir-rahmani walada duk lokacin da aka ce Allah yana da da sai sama ta ji kamar ta tsagi ta fado duwatsu su fado ƙasa ta kakkece saboda an ce Allah yana da ɗa sai ka ce kai a wurinka wannan abin da ake gaya wa Allah shi guda uku ne ko wannan abin da ake gaya wa Allah Allah yana da ɗa ya huma sauƙi gwara mai wannan akan wanda yake zaginka wanda yake zagin nan ka kuma kai yake yi wa ba Allah yake yi ba ta yi ma kai zagaggen ne kai ne baka yarda ko baka ga fuskar da ka zago ba amma Allah zai iya yiwuwa ya zamanto wannan abin da kafirin yake faɗa a kansa haka ne shi bi ayi wajhi da kowace irin fuska ba zai taba yiwuwa ba abin da karnan yake latsantawa ubangiji amma kai yana iya yiwuwa yana iya yiwuwa watakila amma ta fuskar Allah ba zai taba yiwuwa ba to in ka dauki abin da ake wa Allah shine mai sauki abinda ake ma shine mai tsanani baka ma fahimci girman Allah ba in ka fahimci girman Allah to alfarmarsa da girmansa da matsayinsa kana iya bada ranka da jininka saboda girman Allah da alfarmarsa da matsayinsa kai kana iya halaka dan ka tsare girma da matsayi na Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kala rajulun jannata fi dhubabi wa dakala rajulun nara fi zubad wani ya shiga wuta ba dalilin kuda wani ya shiga aljanna dalilin kuda annabi ya ce marar rajulani waɗansu mutane biyu sun wuce ala qaumin lahum sanamun akan waɗansu mutane da suke da wani gunki la yajuzuhu ahadun ba wani wanda zai wuce sai ya masa hadaya sai waɗansu mutane guda biyu suka zo suka wuce musulmai ne sai suka ce wa na farko qarrib kai ka je kai hadiya gunki ya ce ma indi shay'un ni ba wani abu ne na da zan yi da zan yi kusanci da shi sai ka ce karribo na zubaban ka ce ko kuda ne ka jefa kai kai hadaya shi sai ya rena kudan ya ga bai ga girman kudan ba alhali ya manta da girman wanda za a yi wa kishiya shine wa ba a yin hadaya ga kowa sai Allah da wanka wani abu da sunan kusanci samun alkhairi zuwa ga wani in ba Allah ba a yi wa kowa sai kama kuda sai ya jefa ya suka bure mar hanya sai ya wuce can can can sai ga wani ma ya zo wucewa aka ce masa karrib ya ce a shida mutum farko mace a ni ban kasance zan kusata zuwa ga wani da wani abu ban ba Allah ba suka ce karrib walau zubaba ne ce ban kasance zan kusanci wani da wani abu ban ba Allah ba fa zarabu unqahu suka kama shi suka kashe shi sai Allah ya shigar da shi aljanna ya shigar da wancan wuta saboda shi wancan rena kudan yi to girman Allah kuma shi yake dubawa karka duba abin da ake yi da haka shi mushriki abin ki ne mushriki arne abin ki ne me ake ki a jikinsa hada Allah da yake da wani shine babba jingina wa Allah kisiya da yake shine babba da haka Allah madaukakin sarki ce waqa'udu lahum kullu marsad kuma ku tsare musu ku zauna musu ku tsare musu dukkan wata madakata inda mutum zai zo a same shi a kama shi ku tsare musu sai Allah ce fa in tabu kaga idan suka tuba wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka fa khallu sabilahu bude musu hanya warware musu hanya ashe anan idan kuma wanda ba musulmi ba sai ya musulunta to baka ce marwayi ko na abu da mutane suke kira eh shi bahaushe tubabbe in kaga mutun ya musa ce akai tubabbe ne dai ha waga ma mutun ya tuba shikenan kuma yana da wani tambari na ya tuba dashi da shi Allah ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa kallu sabila kun zama ɗaya ba ta yuma ya fika ta yuma ya fika ya tuba yau to tunda ya tuba yau abin da ya a baya Allah ya yafe to ba shi ne wasu laifuffuka kai ku ta kana da tarabu tarabu kana jansa ta yi ma ya fi ka a wurin Allah amma ba haushe sai ce mutum tubabbe ai wanda ya tuba dan uwanka ne lokacin da Umar bin Wahab ya tafi Madina da niyyar kashe manzon Allah da niyyar ya je ya kashe manzon Allah kowa ya huta da aka kamo shi Umar dan Kadabi ya kama shi ya zo da shi gaban manzon Allah annabi ya ce Umar sake shi Umar ya ce wallahi ya manzon Allah ba abin da ya kawo shi shi sharri annabi ya ce sake shi Ubangiji ya shiga tsakaninsa da abin da yake nufi, ba zai samu dama ba. Bayan an ƙare duk abin da aka yi ba labarin za mu kawo ba, Umaru bin Wahabi, annabi ya gaya mar abin da ya san duk duniya in ban da shi da Safwanu bin Umayya, babu wanda ya sani su biyu suka kulla, annabi ya gaya mar labarin abin da suka kulla a Ka'aba, da yadda shi zai tuhu Madina, da yadda zai kashe annabi, sai ya musulunta. Umar ɗan Kaɗabi ya ce, Ya Rasulallah, wallahi kare, alade, ya fi umar gona wahabi a wurina amma a yanzu da ya karɓi musulunci ina son sa kamar yadda nake son yayin ciki wannan shine musulunci ai ma mutum yi musulunta a cikin al'ummar musulmai ma wani lokacin sai ana mar abinda kamar zai kyamu musuluncin ma in yi abu a ce matubabbe cike da kabila ne dai ai kabila ne ai kaza ne ai kaza shi kuma wanda ya musulunta dan uwanka ne yanzu dangantakarsa da kai ta fi dangantakarsa ko ta fi dangantakar da ɗan uwanka wanda ba musulmi ba da haka Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai maluma suka ce wannan aya kuma tana nuna da Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa kallu sabilahum ashe in za a samu musulmi koda yana furta sunan musulunci sai aka samu baya sallah baya zakka to ba musulmi bane domin sharadin su su wadancan ba tubar kawai ba da Allah ya ce fa'in tabu sai ya ce mai wa aqamu salata wa atawu zakata fa kallu sabilahu ashe da za a samu musulmi sai ce ni musulmi ne sai aka samu baya sallah arne ne shi sai aka samu musulmi yace ni musulmi ne sai aka samu baya zakka arne ne shi kana furta musulunci baka sallah furtawar ba za ta ma amfani ba kana furta musulunci ba ka zaka furtawar ba za ta ma amfani ba ashe tsai da sallah da bayar da zaka suna daga cikin abin da suke karfafa da tabbatar da musulunci mai musulunci shi yasa musulunci yace wanda ya yarda da sallah sallah ce ya yarda da wajibcinta amma yace ba zai ba yustatabu salasata ayyami za a bashi kwana uku ya tuba in bai tuba ba ba ya ce ba zai ba mutula hadda ba za a bar shi a cikin mutane ba domin annoba ne fitina ne sai a kashe shi amma yau mutane suna nan a cikin al'ummar musulmi ba sa ne ba sa sallah manyan mutane ma'ana wanda sun balaga matasa da yawa za ka ga mutane ba sa sallah ba ruwansu da sallah irin waɗannan mutane me kake tsammanin ba za su yi ba wanda yake wasa da sallah ba zai yi ta ba in an ba shi ƙwaya mai kake ganin ba zai yi ba ana ganin ba zai yi kisa ba ita sallafa tana ba da kariya tana tsaye da musulmi tana saita musulmi in mutum ya watsar da ita duk abin da ba ita ba ya fi sauƙi ya watsar da shi ya fi sauƙi ya walakantar da shi ya fi sauƙi ya tozarta shi in ka ga mutum yana tozartar da sallah karka yi mamaki don ya tozartar da amana karka yi mamaki don ya tozartar da alƙawari karke a mamaki dan bashi da gaskiya karke a mamaki dan bashi da kunya karke mamaki dan bashi da kaza in dai zai tozartar da sallah duk abin da ba ita ba ya fi ta saukin ya fi saukin ya tozarta shi kace kaga yayi kaza baya sallah to kar ma ya baka mamaki ko me zai yi da haka Allah ce fakallu sabilahum sai Allah ce inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne sai Allah ya ce mai wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa adirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون to gashi kuma Allah ya ce fa idan salakal ashurul hurum idan waɗannan watanni hudu suka kare sai Allah ya ce faqatul mushrikina ku kashe mushrikai to kuma ana samu wani mushriki ne yana garin su yana jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin annabi ba kusan annabi yana raye akwai waɗanda sun samu labarin annabi sun ji kiran da annabi wasu ma sun musulunta har annabi ya rasu ba akwai wanda ba su taba ganin sa ba saboda annabi yana madina watakila su suna ina suna ƙasarsu ko suna ƙauyukansu suna da nisa daga madina wani dalili kuma bai sa sun shigo ba wannan yasa a kitabul hajji zaka ga wata mata tana can garinsu sun musulunta a shekarar da annabi zai hajjin bankwana ita ma ta taho aikin hajji sai ta taho da ɗanta ƙarami an zo wata mahaɗa ta hanya wannan ya zo wannan ya zo inda za kuma a ɗauki wata hanya kai ka fito daga nan na fito daga nan waɗannan mutane sai suka ji ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ga manzan Allah ga manzan Allah su kuma labarinsa suke ji ba su taɓa ganinsa ba sai ku suka tafi su ga manzan Allah ai manzan Allah da ake cewa ga manzan Allah da suka je suka ga manzan Allah wannan ɗan ƙaramin ɗan nata sai ta ɗaga shi sai ta ce ya rasulullahi alihaza hajju yanzu wannan in naje makka da shi yana da aikin haji qala na'am walaki ajrun annabi yace eh maladan naki ke uwarsa da kika tafi da shi kenan tana garin su amma ba ta taba ganin me ba manzan Allah ba to kuma ana samun mutumin da mushriki ne yana jin labarin manzan Allah da abinda annabi ya zo da shi da karantarwar manzan Allah amma waiwai yake ji bai sadi da manzan Allah ba bai ga manzan Allah ba bai samu ya zi test hand information daga bakin manzan Allah ba to shi kuma yana son watakila ya shigo ya gana da manzan Allah ya ji a bakin manzan Allah gashi kuma an ce fa'idan salakal ashhurul hurmu faqatul mushrikeena in ya shigo kuma ana iya kashe shi sai Allah ya sake bawo kofa sai Allah ya bada dama faƙala subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa in ahadun minal mushriki na stajaraka, idan wani ɗaya daga cikin mushrikai sai ya nemi kariyarka, a matsayinka na musulmi sai ya nemi kariyarka don ya zo ya ji zancen Allah, don ya zo ya ji al'ur'ani, don ya zo ya ji karantarwa daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam sai ya nemi kariyarka. abinda ake nufi shine sai ya nemi kai zai amintu da kai misali a ce yanzu yana wani gari sai ce zai zo azare sai ya sanar da kai zan zo azare ina so in zo ne kwana hudu ko ne sati amma ina son na shiga karkashin amincinka kariyarka sai ka amince mar to yanzu kuma wajibin kowane musulmi ne ya kiyaye wannan kariyar da ka bashi aka yake musulunci aka yake addini idan ka ba wa wani kafiri kariya don ya zo shi ya zauna da kai ya aminti da kai a gurin da yake ganin ba shi da aminci rayuwarsa tana cikin hatsari to ba ya halatta wani musulmi ya keta wannan alfarmar mutuncin amincin da ka ba shi da kafirai sun san me musulunci da ba su zagi addini wallahi musamman kafiranmu na wannan zamanin da sun san yaya musulunci ya yi tanadi hatta ga wanda ba musulmi ba da sun gane addinin musulunci addinin zaman lafiya ne komin adawar da take tsakaninku da wani kafiri idan ya nemi kariya amincin wani musulmi sai wannan musulmin ya yarda ya amince mar sai ya zo to musulunci ya haramta ma ka keta wannan alfarmar amincin da wannan musulmi ya bashi haka Allah ya gaya wa manzan Allah kuma ana nufin dukkan sauran mutane sai Allah ce wa ina hadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu to ka bashi wannan kariyar ka bashi wannan aminci ka yarda ya zo gurinka ya saurari alqur'ani ka yarda ya zo gurinka hatta ya sama kalaman Allah har ya ji littafin alqur'ani har ya ji zancen Allah subhanahu wataala har ya ji dokokin musulunci har ya ji tauhidi har ya ji yadda ake kadaita Allah ma'ana ka amintar da shi amfaninsa shi ne in yanzu ya zo shukinku a matsayinku na musulmi yana jin karantarwa sannan kuma zai ga mai ɗabi'unku da halayenku kenan anan musulunci yana nuna ma su musulmai in ka shigo cikinsu a under normal circumstances yadda ya kamata ba da iya wa'azi za ka musulunta ba ba da iya wa'azi za ka gane daɗin musulunci ba har da me mu'amalarsu da yadda suke zamantakewa ba za su yi ƙarya ba ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba akwai aminci akwai kaza da ka a wancan lokaci in mushiriki ya nemi kariyar wani musulmi sai ya shigo madina zai ga yadda daga an yi sallah za su tafi ba mai ɗaukan kayan kowa yadda ake mutunta kowa yadda ake daraja kowa yadda ake girmama tsakani ba a zama ana kaza ba a kaza ba a kaza wannan ɗin sai ya sa ya yi sha'awar mai ya sha'awar musulunci to amma ya kake ganin yau daga kana mutum ya ciniki da arme sai ya cuce shi ko ba daidai ba ne kai ciniki da wanda ba musulmi ba sai ka cuce shi ko sai ka ƙara mar farashi ko sai kamar kaza ko sai kamar kaza to in ya tashi zai jojimin sai ce kare da su musulman nan yadda kaken sai ya dauka kowane musulmi ma zai iya yi yadda kai sai ya dauka ko shi yasa kake ganin mu ba mu da kima a wurin arna ba iri na irinka ordinary citizen da muke zaune a gari fa ba mu fa duniya take dubawa fa ba mu fa arnan ƙasa suke dubawa ba fa a'a waɗanda ni da kai muka ce su ne wakilanmu muka tura su abuja muka ce waɗannan su ne wakilanmu su wakilce mu sai ya je yana shan giya tare da arni sai ya je yana neman mata tare da arni suna sata tare da arni za su cuci ƙasa tare da arni za su yi kaza arnan ya ga babu wani abin da yake yi wanda wannan ɗin baya yi iyakaci dai ran sunday shi ya tafi coci ranar juma'a wani ya tafi masallaci in yana zuwa to zai rena ka zai rena ka zai ga rashin kimar ka zai ga rashin darajar ka musulminmu na farko ba ma na cancan ba wallahi ko su sa abubakar tafawa balewa su sardona da kake gani sun tsare alfarmar religion and culture culturesu da addininsu ta fawa kwalewa ko sardauna zai iya tafiya ingila ko germany ko ina ne yana tare da addininsu da culturesa zai sa babban rigarsa zai sa rawaninsa abinda culturesa ba ta yadda ba zai tsare culture zai tsare addininsa amma a cikin ƙasa kun haɗa a ba a wurin shan giya mai tsada kana musulmi ɗan majalisa sanata ko memba na house of reps an ɗauki hotonka ana yaɗawa a duniya an ɗauki hotonka da yarinya a hotel an zo majalisa yadda za a yi ribda ciki a yi rabo arni ya yi ribda ciki kai kai haddar ribda ciki da goshi ta ina zai ga darajarka ta ina zai ga kimarka ta ina zai ga darajarka ya ga kimarka amma da ya ga kana tsare haram kana tsare kaza kana tsare amana kana tsare ƙarya kana tsare kaza ka faɗi magana duk yadda aka juya aka juyo zai ga in ka faɗa ba ta tashi amma zai ga ka faɗa ta tashi ka faɗa ta tattashi ina zai ga darajarka da haka Allah madaukakin sarki ce fa ajirhu wa ta yasma kalamallahi to kalaman lahi a nan sai aka ce ai in sun zauna a cikinku waɗanda ku musulmai za su ga ɗabi'unku da halayen za su ga yadda kuke saya za su ga yadda kuke sayarwa za su ga yadda kake kaza amma mu yau a junanmu ma so kake ka samu wanda bai san farashi ba kana ganin in ka samu mutumin ƙauye ya shigo da gero ko shigo da kaza ko shigo da wani abu ka ce masa ai in ka shiga kasuwar ma kaza ne sai ya sayar ma saboda ya yarda da abin da ka faɗa kana ruwa ka ce ka yau na samu kyakkyawar kasuwa saboda ka cuce shi to mu a tsakaninmu ma kenan muna iya cutar ne junanmu ɗabi'unmu a tsakaninmu ma ba su mana ba yaushe wani zai shigo tsakanin mai koyi ɗabi'unmu yaushe wani zai shigo tsakaninmu sai ya koyi ɗabi'unmu yaushe wani zai shiga kasuwanninmu kuma yanzu a kasuwanninmu ma Allah ya sauwaka wani lokacin sai kaga an fiye ban ma wani wanda ba musulmi ba akan wani musulman ko ya fi ka sauki ko ya fi ka haba-haba da mutane ko ya fi ka karɓar kwastoma ko ya fi ka kaza ko ya fi ka kaza ko ya fi ka kaza ko kuma shi in ka je ka sai kayansa ba zai sayar ma mummuna ba ba zai sayar ma kaza ba amma kana musulmi za ka iya kaza za ka iya kaza wannan ya sa mu ba za mu iya musuluntar da wani saboda ɗabi'unmu ba. To ya kake ganin waɗanda suke gabanmu matasan nan da suke tasowa ‘yan duki, ‘yan arzikin lantarkin nan ya kake ganin za su kasance. Allah ya sawaka. Da haka Allah ce, sun ma'abligu ma'amana. Sannan idan ya ji, ya zauna da kai, ka ba shi kariya, ka ba shi aminci, Allah ce sun ma'abligu. Sannan kuma ka amintar da shi, ka kai shi matuƙa ila ma'amanahu ma'ana zuwa gunda yake da aminci hakan ma ashe in zai tafi to ba ce masa zaka yi to a sauka lafiya ba a'a zaka fita da shi a matsayin sa na wanda ba musulmi ba a matsayin ka na musulmi wanda kai da ka bashi kariya to musulunci yace ka fita da shi summa ablighu sannan ka isar da shi ma'amanahu zuwa gunda shi yake da aminci sai ka tafi da shi har zuwa gunda kake ganin lalle shi yanzu yana ganin ya shiga aminci babu wani abu da yake ganin zai cutar da shi tukunna kafin ka sallama shi ba ko zaka ce masa to ka kare kwanakinka to a sauka lafiya kuma ya kama hanya wasu su je su cutar da shi ba a'a dan girman Allah anan ya kake ganin musulunci hatta wanda ba musulmi ba yace a tsare alfarmarsa shikenan musulunci perception din da wasu suke wa musulunci a duniya ba haka musulunci yake ba ba haka musulunci yake ba kuma bari in gaya muku waɗanda ba musulmi ba sun san duk wannan abubuwan da suke sun musulunci na karanci na ɗabi'a mai kyau na karantarwa mai kyau duk waɗannan abubuwa da kuke gani ake shigo da su ake yin su da sunan musulunci ana yi ne don a ɓata image ɗin musulunci kuma su waɗanda ba musulmi ba su suke ɗaukar nauyin musulmi ba wani musulmin kirki da yake da wani good ideology da zai zo masallaci ya kashe musulmai kai kana ganin wannan musulmi zai yi musulmin kirki ya shigo masallaci ya kashe musulmai suna sallah sai a ce maka musulmi dan ta'adda wannan duka wani abu ne da wannan duk yana daga cikin makircin yahudawa kar ka dauka yahudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ba yahuda yake shigar da shubha da zai sa raunanan musulmi su fahimci kan musulunci ba daidai bane wata rana a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taguwarsa sai ta bata ya ta bata sai ake cewa taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bata ba a ganta ba shikenan sai wasu yahudawa sai su samu inda majalisin musulmi yake sai a ce to anya kuwa to ya ce Allah yana bashi sako yana samun sako daga sama yana kaza kuma gashi da kuma sama ta bata bai san inda yake ba kaga yanzu me ake nema a cusa a ce ma to anya wancan sakon da yake bada in dai mutumin da yake samun sako daga Allah da gaske ne to ya taguwa ma bai san inda take ba shi bu har da ake so a cusawa mai raunannan musulma raunannan musulmi tun a wancan lokacin ba yahudi yana iya makirci ya kukkulla makirci yadda zai tusa rauni a zakatan musulmai malaika jibril ya sanar da manzon Allah ya sanar da kuma wani loko da take annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin mutane annabi ya ce wane wane wane kuna cewa kaza kaza kaza kaza to ubangiji na ya sanar da ni inda take tana guri kaza da kaza ku je ku duba kuma aka je aka samu taguwar manzon Allah a gurin Yahudawa sun sha zuwa da tambayoyi don su yi wa manzan Allah tambaya. In an samu kuskure sai su ce to aishi ba annabi ba ne, to kana nufin wanda ya kulla a can don ya raunar da raunanan musulmai a yanzu ma ba zai kulla ba. Duk wani Boko Haram wa ISIS waye waye waye da kake gani, ko risantilin nan wani ya faɗa Amerika cewa gwamnatin Amerika ce take ɗaukar nauyin duk wani ta'addanci. a ɓata sunan musulunci a ɓata sunan musulmi a ce musulmi ɗan ta'adda ne wannan ya ba su damar su shigo in sun shigo bayan za su kar musulunci kuma za su ɗibi dukiyar ruwin da ba dukiya kaga suna zuwa ne a je malawi mana irin sun malawi ba za su je ba amma musulmin da yake da dukiya a ɓata sunansa bayan an ɓata sunansa a shigar da shi ba har ma ka rinka ganin ko kwanan nan na ga wani wawa a facebook yana rubuta shi saboda kaza da kaza da kaza har ya ji ya fara wasan musulunci ma kana musulmi don wani musulmi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wannan musulmin sai ya bata musulunci a ai wannan musulmin da ya yi kaza ya yi kaza a kan sayewa man amila salihan wa man asa'a alaiha To, amma ana yi ne don a cusa ƙyamar musuluncin to, an kai ma ba ga wanda musulmi ba, wanda yake musulmi ma an kai ga ana ƙoƙarin a cusa mar ƙyamar mai. Ƙyamar musulunci, wannan yana da kyau musulmi su zama to masu hazar, sannan yana da kyau a yanzu a wannan zamanin da muke. Inda zamani ne na midiya, maimakon irin yaranmu, mutanenmu, ‘yan midiya, banda rubutun shirme, rubutun rashin hankali, a'a. duk abin da aka rubuta za a ci musuluncin musulunci da musulmai idan kana da ilimin da za ka iya rubutu na hankali na ilimi na basira na mai da martani wajibi ne domin midiyan nan kayan propaganda ce su kaga arna a ƙasan nan komin abin da aka musu ɗan ƙwaya ɗaya za su ɗauka a hoto za su kambama za su yada a duniya ba wani ko me ake wa Kirista a Najeriya kana ganin an yi wa Kirista irin abin da ake wa musulmi a masallacin Idi a Jos har a ci naman mutum kuma gashi nan fa a bidiyo da komai amma da yake mu ba masu rubutu bane ba masu yada bane daga abu ya faru sai a ce kwanan su ya kare Allah ji kansu sun mutu a Idi sun yi shahada amma su ko mun kankantar abu za su yada za su rubuta za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza mu ma yana da kyau mu tsare addinin mu mu kare mutunci maimakon mutane su ta rubutu na banza dofi wanda ba su da fa'ida a addini ba su da fa'ida a rayuwa ba su da fa'ida a komai lalle lokaci yayi da duk mai basira wanda har ya san yana iya rubutu amma in za ka yi rubutu karka na rashin hankali da ka yi rubutu rashin hankali gware ba kai ba in ka san baka san yadda za ka rubuta ba ka haƙura ma kawai ya hu maka sai Allah ce zalika bi annahum abinda yasa Allah ya ce ku ba su kariya ku ba su aminci har su ji sauraron alqur'ani su ji maganar Allah su ji karantar annabi zalika bi annahum qaumul la ya'lamun saboda su mutane ne waɗanda ba su san al'amarin haƙiƙanin yadda addinin musulunci yake ba labari suke ji labari suke ji ko mu a Najeriya wallahi an samu waɗanda suka bi NYC arewa suke komawa kafin su zo an cika su da ƙarerraki za ki je garin shari'a za ki je kaza za ki je kaza ko za ka je arewa ana shari'a ana kaza ana kaza in kofa ya zo arewa ko kofa ta zo arewa sai ta ga ana rayuwa ba irin rayuwar wurinsu ba saboda ba haushe da ba fulatani hausa fulani ne ma'ana su ne kawai mutumin da za ka duro yau bai san daga inda ka zo ban yi gana ma baka masauki ya baka abinci ba ruwansa da kai waye kawai ya san kariya a wurin Allah take shine mutumin da zai iya ciniki da kai 150 ya ce ya bar ma in ba arewa babu wannan mutum ya amintar da kai da suka zo arewa sai mutum ya ga duk abin da ake faɗa ƙarya ne ana zaune lafiya ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana zaune lafiya sai kaga wasu ma ba sa ma bukatar su koma inda suke sai su yi kokarin su samu aiki ko da casual ne a nan arewa saboda sun ga yadda musulmi da musulmai yadda musulunci da musulmi ake zama ashe kenan shi yasa Allah ce zalika bi annahum qaumul la ya'lamuna basu sani bane ba su san hakikanin addinin musulunci ba su ma a wancan zamanin waɗanda suke ƙauyuka haka ake gaya musu manzan Allah ya raba ‘ya'ya da iyaye ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a ɓata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don a ɓata addini da yawa sun yi sai sun haɗu da manzan Allah ma su ga ɗabi'a hali mai kyau daga manzan Allah wasu ma su yi ƙoƙarin ba wa manzan Allah wasiya cewar to akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai wani yana nan ya fito kaza kaza sai ce ai ni ne sai kuma mutum ya tiras ko wani ma ya karɓa addini saboda ɗabi'u da halaye wanda bai sani ba to ke ƙoƙarin cusa masa ko a wurin aiki kake karka yadda ka in ci arni karka yadda ka nuna mar mummunan ɗabi'a har yadda zai kyamaci addininka karka yadda ka nuna mar addini duk abin da kai kuma karka yi shuru ka gaya masa addininka ne karantar da kai in ka cika mara alkawari ci har ka kawo sai ka ci ainihin musulmi ne haka musulunci ya ce ai in ka kame bakinka akan wani abu ya ce ya kai baka magana akan kaza ka ce ai musulunci ya hana mu duk abin da za ka yi kyakkyawa kana tare da wanda ba musulmi ba ka gaya mar addininka ne ya karantar da kai haka addininka ya ce kai in ya ga wani ya yi saɓanin haka ya yi ne ba saɓanin yadda addininsa ya karantar da shi ba zalika bi annahum qaumun la ya'lamun kuma anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah hada mu cikin ladansa wani muke kuskure kuma ubangiji Allah ka yafe mana gobe insha Allah in Allah ya kai mu akwai wa'azi da za a gabatar a garin Kujuru insha Allah da yake an ce in agaji suna da zama na wata wata da suka saba kuma da daddare insha Allah za a yi wa'azi a nan garin Kujuru din insha Allah da fatan Allah ya ba mu ikon halatta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت الحق وذك الحق لا إله إلا أنت al'awwal wal akhiru adh-dhahiru al-batin alladhi huwa bi kulli shay'in alimun wa ala kulli shay'in qadir ya Allah muna roƙonka waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin kasar mu marasa dadi ubangiji Allah ka yaye mana su waɗanda ba musulmai ba wato manya-manyan kafirai na duniya da suke sa ƙasarmu da addininmu da yankinmu a gaba wangiji Allah karka ba su nasara a kanmu Allah ka mayar musu makircinsu kansu Allah duk abin da suke kullawa ka sa ya zamanto karaya ne a gare su faɗuwa ne a gare su Allah ka karfafe mu ka karfafa addinin mu Allah ka karfafe mu ka karfafa addinin mu iyayen mu ya Allah waɗanda suka haife mu suka rene mu ya Allah ubangiji Allah waɗanda suka koma gare ka Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu ka yafe musu kurakuran su waɗanda muke tare da su Allah madaukakin sarki ka ƙara wa rayuwar su da tamu albarka in ka tashi karɓar rayukan mu ubangiji Allah ka sa mu cika da imani ƴan uwan mu musulmai waɗanda suke da bukatu daban-daban ya Allah yadda muka hada cikin wannan daki daga cikin dakunan ka Allah ka san bukatar kowa kai mawadaci ne daga ce ma wani yana da bukatar kaza Allah ka san bukatar kowa ka san kuma kowa abin da yake me ka san kowa abin da yake tsoro ubangiji Allah ka ba mu abin da muke nema ka tsare mu daga abin da muke tsoro in ka ba mu abin da muke nema Allah ka sanya mana alkhairi a cikin sa ana tunatar da ni kuma ba da gudumawa saboda abin da ake saba mai ya dinda duk lokacin da za a yi tafsiri in babu nefa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت الحق وادك الحق لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين